واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة دار الأربعاء شاءوا قوتهم بالقعدة يترى قدوه ليس يرجع فإن اليوم bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Gaba manta ba mun kai a darasi na ɗari biyu daidai ko ɗari biyu da ɗaya za mu kai darasin ɗari biyu da biyu a wannan littafi mai albarka na al-lu'lu'u wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان mun ga hadisi lamba ta dari ɗan dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da a cikin kitabun libar a wannan masallaci ne albarka na hujjai fatu bin yaman radiyallahu ta'ala anhu ma da ke wato kwangilar zuwa gangan albarka inda za mu ci gaba da karatun mu akan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya a littafin da yake magana akan tufafi mali yake an abi usman na'ad qala atana kitabu umar ma ukbah bin farqat bi adrabijan an karbo daga abu usman annabi radiyallahu ta'ala anhu shi abu usman annabi ya fi shahara da الكنية أما سنة عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي هنا يجي أبو عثمان النهدي يا مسلمك زمن النبي عليه الصلاة والسلام أما كما في سبب النبي عليه الصلاة والسلام sannan lokacin da Allah yake tura masu karɓo zakka na an tura yana bayarwa da an ce har ya bayar wato karo uku ba wasu malamai suka ce sai da yi aikin hajji guda sittin a rayuwarsa da umara hajji da umara sai da ya sittin shi sa duk wanda Allah ya ba wa dama na zuwa aikin hajji to wata alfarma ya samu wanda za ga annabi alaihi salatu wassalam mun ce azumin ramadan da ya zama wajibi annabi kare amma hajji da yake rukun sai annabi kan umara da yake da hudu to kaga wanda ya samu kansa opportunity ne mutum ya samu kansa irin wannan yanayi kuma ya kuje da wasa kaga mutum ya je aikin hajji yana yana wani abu daban kamata ya abin da ya kai game da hankali kawai kayi sannan mu sani cewa masu halin sun san duk yanayin da za a shiga duk halin da za a shiga na talauci da tsadar rayuwa akwai wanda a lokacin su kuma suke jara masaribu qaumin inda qaumin fawaidi shine kaida to sai da haka haji ba za ta ode na ta ba in ba a ce aikin haji ya kowa miliyan 100 wallahi ya ji kuma kai ne kudin dole ka ji ba wani alƙawari ake nema a gurin ka ba a'a wajibi ne hukumi ne na musulunci da ake nema lallai kai ba wani sai ake a lallaba ka a ce ai yanzu ya da a'a in dai a wannan shekarar da aikin hajji ya koma wa jami'a takwas da wani abu a wannan shekarar kana da wannan kudin to sai ka ji ga wani albarkar ake nema ba in ka kake ka mutu ka koma zuwa ga Allah kana da hali da kaje ba to ku kake kana da amsa saboda haka aikin hajji ba za a daina ba har duniya ta nake ko miliyan ne za su nemi ko miliyan zai koma sai an je sai da yake ganin duniyar kuɗi ne amma a gurin Allah yana nan ba abin da zai yi ita duniyar ta ba abin da zai da su ko zai je ka roƙa da ka sau da kun ji bayan Allah kuma su da ake magana in da kun ba ko nawa ne in ji kuɗin su ne ka habbai akwai ta harin da ya tara kuɗi ya rika dauko ba zai je ya ke akwai wanda dauko ya rika zai je mun da zakka zakka to kaga inda ake hajjin ne ma za a biya a lokacin da za ta tara su ne yace ba zai yi kowa zuwa ga Allah rukunin musulunci ga ba ɗaya rukunin musulunci bai ga bai yi kowanne ba ya tara kudin da ko ya kara kudin ya kai misali da na gudu da kai ke cewa alhamdulillah amma mu akwai wanda suna da hali suna nan yanzu hali saboda shekara ishirin mutum yana da hali amma bai taɓa yake hajji ba wallahi za ka da amsa a gurin Allah za ka da ita to wannan shi ne ya yake hajji cikin da umara sannan ya je madina lokacin da ya na awar bin qatar sannan ya shiga cikin rundunonin da ke na awar ya rika fita da shi ya kofi ya je da shi aka buɗe kadisiya da shi aka buɗe kusur na hawan a karabijan da nuran da aka yi na a iraki duk da shi aka yi kai ya ma je yarmu wanda aka yi da mutanen kishin yarmuk da ake magana da shi ake mutum ne mai yawan ibada sannan yana karatu alqur'ani da aka fi dina ba shi wannan abu usman na hadisi ya rusa ke lokacin hajjaji ibn yusuf al-saqafi amma hajjaji ne kake ki ba dai ga mun yaro ana cewa ya rusa shekara ta 71 bayan hijira wasu alayyar kace a shekara ta 100 ya rusa akwai sabani a gurin malaman tarihi to shi ne yake kala a tana ki tare Allah ma aiki da kare da farkan wasiƙa sai da Umar ta bu ta same ni ta same mu wanda aka turo Usba ibn Farkan bi Azerbaijan an gane ko a garin da ake kira Azerbaijan cewa annar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga kafa da aka tura ga ya musu abinda annabi wato annabi ya ce la an al-harir annabi ya yi han a kan sanya kaya na al-harir illa haka da sai ce sai ya haka kawai sai ga hadisin da musalka ya yi nuni wa ashara bi isbahihi sai nuni da ɗan yatsunsa guda biyu sai ce allataini saniyani ibhar wanda suke yin babban sauyata da ba al-khinsar bin zarwusta السبابة الإمام كلها الذين يوتي يوتي وإن الذين قول إن المسلسل قل على وقت أتى مثل أما والله أنبأ من فتاة كذلك كذا حدثني قائما يوم تجيني يوتي قال يوتي فيما علمنا cikin abin da muka sani annahu ya'ni al'alam aku ajara isba'aihi sai dai kawai dan adam da bai girman in ya tso biyu ba kafin da yake mun biya cewa in ya tso hudu ko sai ya wuce girman in ya tso hudu to wannan hadisin da yake yake in ya tso biyu in ka haɗa turkul hadisin da kada ya haura in ya tso hudu sai sai sai wato girman hadisin da yake yake in ya tso biyu ba Allah kai ni ta biya ta kariya ni ibrahim wadanda suke bin babban dan yaka su ne wayannan asbaba wal ruqa hali yake shi ma alina shi abin da muka sani annahu ya ne al'adam yana nufin wato al'adam shi ne dan ado da ake yi a kan kala ko an ji kada yi girman ba ka ba wannan rigar da shi ba to al girma abu an ji wa ba kala kayan bane to shi ne dan wannan abin da ake ko kuma ban fada in ba za a ga alhariri kada ya yi haka wannan shi mana yake shi ma wannan mutum ba yayi da farkar dan asulani sahabi ne mutumin kufa ne aka ce um komanda ne za mu rufe na Umar shi annabi ya rika sai na Umar ya rika na kawa aka rika buɗe da jiyar da Arabi babban komanda ne kuma za mu koya na farko za mu ji cewa ma na su a kan al'adi na ɗan ado a jiki amma kada yi ta girman ɗan yatsa biyu ko kuma hudu a wadaci حديثي نجبا عن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا أنا أقول هذا إن شاء الله ثبت أجريتي سيدنا أجريتي وعليكم من دكتور حلة فايا كومبليت tun daga wando har hula iri daya wando da riga iri daya siyara duk da gargaɗi cewa wasu layi layi wanda aka yi musu layi layi ne rantu gaba ɗaya layi na alhari wasu kuma ka ce a dalla al-hariri idan ba an ce layi layi maganganun da na kalla ya kusa al-hariri al-ma'ab dalla al-hariri idan ba al-hariri ne an biya cewa kayan masu layi layi duk layi layi al-hariri ya tare da haka ya ce ya ba ya ba sai da haka ko shine ya hari ko kuma da sai dalla al-hariri maganganun wajen kuka malamin sai masu gani da zai ce falahistu a sai na ali yace da annabi ya aiko min da shi sai na ga fara'aitu da gaba ba fi waje sai na ga annabi ya bai na ga kuci a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam fa shaqaqtu ha bayna nisa'i yace sai na ga na kida kayan na yayi a ga na raba mata na kida ba haramta musu da al'ari ba Yaji ma ne ya mutalla جواز لبس الحرير للنساء يا أهل التماشى تساء الحرير نجي سرعة استجابة الصحابة لأوامر الله ورسوله وأنا مسلم yadda sabai ke gaggawa da sauri wajen amsa kiran annabi alaihi salatu wasalam na umarni ko hadi hadisi na gaba an anas bin malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake man labisa al-harira fi dunya هو اللي يسمع الحريري او الدنيا ولن يلبسه في الاخره ولا يرى به سبا in ji ba wata iya kan da aka faɗa ba shi ne aka ce shi wanda ba sa waje su sa aljanna wanda kuma ka sa a hana shi ne ka za an wifafa eh tun da ta hana a nan duniya to alayira Allah zai sa ka ba ma yi fadu min alhadith na dai hukumatu mallabi tal hadith min al-rijal fi dunya hukuma wanda ya sanya alhariri a duniya cewa alahira ba zai taru shi ne abin da za a yi masa hukuma ne na biyu man da ajjala shi ya rika bada hawani ya auki da bai aimani wannan biyan bai karanta usuli ya san ko mura man da ajjala shay'an qabla awanihi aw qila bi almani shine abin da iyaye suke yi idan mai kira ya ciwo mangoro don ku gane ka'ida ko shi wani abin daɗi ya zuri sai wani yaro ya zo a cikin yara ba a raba bai ɗauka sai a ƙwace kuma ba za a baki ba domin me yasa ya yi gaggawa kafin a zo rabawa sai ka zo saboda ka fi kowa da mutu sai sai a rai a ba shi horo ya shi ne banda ajiyar ke yan duk wanda ya gaggauto da wani abu saboda a wani kafin lokacin abin ya yi a wasu ba bai armani to sai a azantar da shi amma hukuma ta hanyar hana shi abu wannan hukuma ce tana da amfani kuma a duka rayuwar ka ba ballan tana mutumin da yake da yaya idan ka dauko wannan tsarin ka dora to za ka ƴaƴan ka wajen san kana da principle cewa baba ba zai yi da rai da ta zo a tsarin da ƴaƴan ka wajen ka gane cewa baba ba zai kaza ba su fahimci cewa in da ka tsallaka ka'ida kaza to ba ka yi to wannan tsari ne mai kyau ƴaƴa suna koyta idan abu ne mai kyau amma idan abu ne mai kyau a gane cewa dan ne babu yana da kurin su ai baban mu kaza ko bayan rayuwar sa baya rayu za a ce ai mu mahaifin mu kaza yake ko ai su kake cewa kace tsarin mahaifin mu kaza ne fitar ba dokar Allah ta saba ba wannan abu yana da muhimmanci yana da muhimmanci hadisi na gaba na uku ba bin Amir قال حكمت بنا هذا الله كما رفع كويسي أودي إلي النبي صلى الله عليه وسلم أودي إلى النبي فعروج حرير an ba wa annabi alaihi salatu wasalam kyautar wata alkyabba mai tsakakken baya ita ce sauro irin alkyabbar nan ce amma bayan ta a tsagi haka ta baya kalami da wuce annabi ya sa ba sallah ya sallah da ita in man karaba yi idan da sallar to yiwo dan za'u kawai sai kire wannan alkabba na za'an kabira aka ga shi ke da wuri ana yi da sallah da ya kire ta da wuri ya gare ta da cikin sa kalkari da wuce ka ce yana ci amar wannan aba to kana ji ce la yan baki ha gare ni kace ita abin da yasa ku ga na ko irin wannan da ba ta ci ga wasu tsoron Allah ba sai kire ta ya hayya kun san tabiya na nabi yana san abu ana ganewa a fuskar in baya so ba ana ganewa eh ana ganewa shi ne malamai suka ce to me za a yi shiri malamai suka ce malaman jami'i suka ce wannan alkyabba ba wai kawai da alkyabba wace alhariri ne eh shi ne dawa ba da jami'i babu muke biya ba saboda alhariri ne annabi ya shiri ba wajen an hana ka sa abu mai kyau ba saboda alhariri to wannan shi ne me za ma yi kadu min alhariri me za mu koya a hadisin قال يجي ورد النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى kwakwalwar annabi alaihi salatu wassalam wajen bin Allah yadda annabi yake da kuɗi wajen bin Allah babu ibahati lawsil hariri li rajul babu da yake magana akan cewa ya halatta namiji ya ga alhariri amma idan kana biyu hikka idan alƙajiya ta fito ba ko kuraji kun ga shi alhariri tunda kaya ne mai tsada kuma na aljanna idan da rashin lafiyar fata ya sa kuma ba ya komai kusan in dai wanda rashin lafiya ta kai rashin lafiya har da ko kaya ba a sa ko don an sa alhariri ba zai damu mai karbiya ba ko mai kurabi to ka ga yanzu ta ina ma za ka gani ko ka tafi gurin likitan fata dan amma idan aka sa shi yana da amfani bari ku ji da ya faru da wasu ta abai su biyu idan ka ne biyu hikkatin shi ne karuwa hikka ko kuraje na wanda yake fitowa kullu kullu a cikin mutum a wani hayya ko makamancin wannan karuwa da makamancin ta an hada shi radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam raqqaqa li abdurrahman bin auf har kan malik yace annabi yayi wa abdurrahman bin auf ya kusa an masauki dama biliyoyi ne da kuɗi ne wa zubair bin al-awwam وجبال بن العوام في كمية كما تجد وجريبا من حرير كان حرير جيدا من حسب كانت بهما سبب دون قواجه دي بجوم تاج أن دي ونجري ينا وجري بلا دي بجوم قواجه دي بجوم قواجه دي بجوم Idan na je ce kira su ya dawa. Lafiya domin kowanne ne kuɗi ne. shi ne ake cewa Allah kai mana jarraba da abin da za mu iya kawai shi wanda ba za ka iya wani sai Allah ya iya ba yuridin lahu bi kuma yusra wa la yuridu bi kuma la usra ma ja'ala alaykum fi dini min haraj ka ga duk wannan shi ya danyo aka ba da wannan saukin sannan annabi yana cewa inna la yuhibbu an tu'ta ruqatuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyati Allah yana so da annabi alaihi salatu wasalam Allah ya ma sauki ka bi sauki kamar yadda ba ya so kuma ka zai kiwo saban sa haka yake to in dai Allah ya ma sauki to ka bi sauki Kira mu koya hadisi ma yi kasu min hadisi idan ya haku lamsul hariri liman bihi ya illa ya halaka ka namiji ya sa al-hariri idan yana da wata rashin lafiya la dan da ja'u wa la yabra'u bina illa bi mutum cewa ba zai warke ba har sai ya ga wannan abu ai na haka zai samu waraka ba sai ya ga ya halatta nabi yusuf hadi shari'a saukin wannan musulunci nan wato hulati da saukin sa har yau warabtin arabi alin da annabi da dauke wa mutane kunci in ka ga mutum yana ta shiga kunci a addini ko to tawanan sani aka yi kokumi ya ta ya yi takura na yin kansa a wani guri amma idan ya warka ya za ga musulunci ya laki eh ya laki sauki matuƙa haka yake da ku yau to shi ne domin yana ga abdarura abdarura su ko abdarura su ke biya kan ma'azura larura kana halatta ma abin da za a haramta ba yau za ka ce kai tun mun shi da ka mutu ba sai ko zo tsara ta kawa ka zauna haka ba ya ga in ka kaga za ka iya jin mun je dauki da babu fabi libati siyabil hiba babu da yake magana kan falalar sanya babu da ake kiran ta al hiba wal yadi la la ji yadi la ayyama kafi an gane ku shi ne wannan hiba annabi yana san babu kamar wanda yanayin yanzu ba ake za ga in ka kalli mata kai sana ka ne mai gado sai ka rasa rigar da za ka sa amma masu kudin nan suna da kawai da za ka kai kuma ne ya ce a cikin mutum wallahi ba ya ji jajiri mai kwan da ke ne ne amma ba za ka yi ga wafo kudin ba wafo kudin ba ne ina yawa ma ba daɗi ba ba sanyi duk wannan yanayi duk wani yanayi za a yi kai kada za ka gaba ma yanzu da ni da kai ne gaba ma ka rufe rigar da ba sai ka ji ka ba a gama karatu duk ka ji to shi wannan ibara da aka ce yaji ne mai kyau dan yamma kai wanda yana son wannan yaji yana son ka dan suna cewa shi ibara da shi nan ma cewa gurbin yamani yusna'u min qutb wani mahadi ne dan yawan da ake yin sa da zalla auduga وإنما كانت أواد أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا بد أن يعني هذا كان زوجك an gane ko wasu malamai suka ce wato kalar sa ba kala ce koriya wasu na ce a siyabun muhaddada ya yi ne ne ya yi rayu kamar yadda ake biskit yanzu ya ba ya zafi ne ko yawayin sa daga yawa na ke zuwa wasu da iyali ne yadda ka san boye mai kyau amma kuma ba da haɗin ka to annabi yana son wannan yadi amma yadi ne mai daraja kamar da aka faɗa an hanas an kadada an karɓo daga hanas shi kuma daga kadada ya zo ni da ama abubuwan kadada kai sahabi kare yake kuntu lahu nake da shi ayyu siyadi kana habba ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani tibabi ne annabi ya kansa قال جيت على حبرتي يا دين من تيما يا دين من تيما shi ya fito kamar da zaka ga yanzu akwai wani yadi da yan wannan yan brothers din nan suke brothers zaka ga yanzu akwai kofulin din irin wannan normal brothers din da kake gani akwai wanda a da jeriyar leda yake zuwa haka ya ji goma wani yarin za a ganci kamar kokulin ba kudin su yarin yin ka bayani ko yanzu sai hake ba hadi ko ba to za ga masu kudi suna kai za ga suna so ire iren wayannan yarikan wanda za ga kudin ne kalla wannan zafin da ake yi ana muku muku ko su shiri ko su ba to za ga yana gara ka wallahi kai ko jiji ga rigar ka tana warin kaya bolita gaba ɗaya komai ya canja to shi ne morewar dukiya Allah ya baka dukiya ba ya amfani da ita inda ya kamata ba ba ka yi gadi ba to sai ce me za mu koya ga kan hadisi fadlul libati siyab al ibara ala ghairi min al siyab kunji ya ku kowa da tibali ba kadala ko ba ku ko da yarani in annabi ya sa ayo ne ko mu kadala tunda annabi ya sa الذي يورث الصحابة عن السؤال عن كل شيء يتعلق بالنبي kun bi ne da bai suke da kwaɗayin tambaya a kan komai ya shafi annabi cewa wanda ya ji annabi ya fito shi za a ga babu tawazu a cikin libas babu da yake magana akan kankan da kai wajen sa su bai wani ke tawi alal da jami'i binu an gane ko da kuma wato kaɗaituwa wato da takaituwa kuma da dalilin zuminu da wanda yake wato mai kauri da cikin sa wal yasiri min al libar da mai sauki da cikin tufafi wal jirai da cikin fada wa gairi ma da wato wa jawazi rusul sauki sha'r da wahalatin sanya tufafin da yake da gashi wa ma bi min alam da wanda yake da layi layi عن عائشة رضي الله عنها عن أبي موسى قال أخرجت إلينا عائشة في عائشة كفاء كان عائشة وأبو موسى يقول لنا أنا عائشة كم جملة دون ما يأتي وإزارا لفرجة قريبا ما تكوي فقال كيف قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين أن الجرم النبأ أو أن انتباه بذلك لوكتن الله يكرر تسوس waɗannan kayan duniya a cikin sa wane ne kaga wannan magana da ake na wata al'ada cewa kayan da mutum ya mutu da shi ne wanka ne wannan ba a zara lawo ya yi kuka wasu kuma ce wai ba a sa ai kayan da ya mutu da shi ba a sa kai wasu kuma sai a ce shi ne a yaga kuwa da ba a ce ma mutum ne a yaga wannan duk magudan shi ne a gida ko kuma ba wanda ya ce mai wanka in yi wanka za a baki a cikin haka ce mai wanka in ba zai wace a jiwa ne amma ba a ce a ɗau kayan kuma shi a baki ba wanda ya faɗi wannan in ba masu kaya sun ga dama sun baka su amma wannan al'adar da ake wata da ake ba ta da ake to kaga wannan ne zamu koya tawadu in nabi sallallahu alaihi wasallam bi al-qibati yadda annabi yake da tawadu wajen sa kaya ka san me tauri ne ake nufi ina wanda ake wa yara da yanzu yaran yanzu ba ya mutu mu da mana a ƙananan shekarun ku irin kayan nan bai kamar da ko na makarantar boko yawa shi wanda za ka ga musamman kana ku da wando da gwiwa kaji ko irin ka an gane ko to to shi ne dalilin da mai kauri to shi ne kan kan da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu yanzu sahabati ala ma'rifati kulli shay'in ala rasulillah kaji yadda sahabbai ke da kwaɗayin sanin komai na annabi da karka da lakum fi rasulillahi duk wani aya da kaji Allah ya ce a kaza alqur'ani in dai kaji Allah ya yi mu akan ta dole sahabbai yake domin sun yi wannan aiki na uku arifatu inda Allah inna ma takunu bil amal girma a gurin Allah yana zama ana samun gari ta hanyar yin aiki walaysat bisiyari ba ta kaya ba eh ba kaya ba ne ke nuna girman ka a gurin Allah aikin ka ne babu jawabi tihadil almas babu da yake magana akan halaccin samun kimfudu na kafir kafir kimfuda ne sauri kafir za ka ce shi ne al'almas an jaru da rabi Allah wa anhu ba an kato daga jaru bin Abdullahi Allah ya kama musu yadda kale yake kale nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace annaku min almasi annabi yace jaru kuna da kan kaje a gidanku ne wanda za a jin fada kulli jaru yace wa anna yakunu zanan almas almas ira wannan da mutum da ce wai ina mu muka ga wani kaje mu ina mu ina kaje shine abin da jabiri yake ina mu ina kaje ina mu ina kaje wato alhakama kai a cikin da alhali ke ce ina ni na alhali a ce sarakunan saudiya ko sarakuna kaza ko kaza kare da yake amma inda wuce saurara ka ji mu'jiza Allah ya ta motsa ana yake ce kullu lakum al-anfal nan da wara ku samu ba dai yanzu alhali bane kuke cewa ku da shi nan da wara ku samu fa ana aqulu laha yake wata rana ya gama magana an samu har jumla muka ana fara yake wata rana sai nake cewa da matata ya ni ba haka nake cewa matata har in yi an yi almatu yake kake wannan kaga din nan kaga cikin da annabi ya gaya masa yake nan da wani ku samu sai ta kiyo yana cewa matarsa yake dauke kafin din nan daga nan ba wa guda ɗaya bane ta dauke shi da gurin shi ya gaji da shi فتقول جنة على يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام بيكيبا إنها ستكون لكم الأنباء كامل جاء wato shi yana kyamar da yana kawo wannan abin da manyan mutane a ajiyana ya take kamar da wata rana annabi yake cewa wannan noma wato kamar abin da hadisin yake nunawa an samu dama har matar ta je ta siyo kaga ta kawo gida sai gani yake rike da shi sai yake to ka manta wata ran annabi yace za a samu da yake da zamu zo mu ma za mu samu kaje da ba'da ba'daha azani ko ba'daha kace ke kuma sai kare ta abin da sai kare ta ga duk da ta ce din da ta tuno masa maganar annabi alaihi salatu wasalam ba'daha yake sai kare ta wannan magana da zarar na ce zuwa wani shi yana tuno mun annabi ya ce nan gaba za a yi sai kuma a rabu da ita shi ne magana da malamai suke akwai maganganun da ibrahim mubarak da sauransu ba hana mutum sanya amfani da kayan alatu ba matsalar kawai zan zo na haramu amma in dai halin ne ba ka da matsala me za mu koya daga cikin hadisi na daya ila hadisi alamun min alamin nubuwa hadisin yana nuna wata alama daga alamomin annabta domin ka ga ayi annabi yayi bayani abin da zai faru nan gaba kuma ya faru na biyu bayanin tiqadil almas ya halatta da tiqadil ai amfani da kafin wani ya mayu farashi bilbai kun ji abin da ake shimfiɗawa a gida wani zayyana biyu ne da gusti ai ado da shi wajen shimfiɗa ka ga kin kenan malai ke wayi kalbi sajjad ana shigar da sajjada irin wanda ba ka da bane amma shi ina da ya ya zunan da wannan nan take da yake sawa dan shi ke wazawa dan ta da ne kirda shi ne tafiya da ai ra da mai kamar da shi ba a da ja take da shi ko a gaban wani guri duk da zuwa ya faru kai ne ba halal kawai kana so ka bore ba ne ruwa in dai halal kai zana ne mu zana yawa يتيجي نوكو ما كان عليه صاحب الكرام من قلة الزاد وكبت العيش إذن يبدأ صحابي سكبا واتو كرنشن واتو يبدأ سكرن شرعي وباك توقع تدقاتي باب تحريم جلب الصوت خيرا باب يجي مغنى أكن حرمت الجن كايا كان لشاكما da girman kai wa bayanu haddi ma yajuzu irqahu ilayhi da bayanin abin da ya halatta mutum ya ja a kasa mutum ya tabuwa da kai ba ko wani kaya ko kibabun da yana ja a kasa to yanzu a yari wa bayu shahabu da abin da ya zama mustahabi annabi na umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi la yanzuru allah ila man jara sawbahu qiyala Allah ba zai dubi ba zai kalli kun san innakum satarawna rabbakum ayyana ko kama tarawna hadha al-kama la tugamuna fi ru'yati annabi yake da Allah yake wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha akwai fuskokin da za su ganta wani alkiyama sun yi bari kan saboda za su kalli ubangiji ganin Allah kuma ya ga aljanna da yau Allah ta azurta mu saboda haka shi ne abin da ya yi aljanna da yau to akwai fuskokin da kana ganin su a ranar kiyama suna kalli ka san cewa za su ga Allah ne yau ba ta biyar ku duwan wa tafi wa tuwa a ranar da wasu fuskoki za su yi farare wasu kuma su yi farƙaƙi wujuhun yau mai jin alaya gaba akwai za ka go wasu bayan dukkan taimakon kiran irin su kamar an kaɗa bila sannan kuma yadda kaga an yi yaki akan fuskar saboda kura to shi ne annabi yake cewa za ku ga ubangiji kamar yadda kuke ganin wata ɗan daren sha hudu ba ta turere ne a wajen ganin ka za ku ga mu na biro yake to su waɗannan masu wannan ɗabi'a la yanzu lahu ila man jarra sawbahu qiyala duk da yanka na ya san girman kai Allah da zai kalla Allah ko kuma Allah zai yi shi ku ya da dan girman kai dubra shi ne ku ya da dole mu koya tari mu jari taubi ku ya da arantin da baya ala ne girman kai na biyu al-iqabu shadidu liman jara tawwa ku ya da kaga wannan zai bada abubuwan da ta karatun jera na ƙarfi zai fada layin layin kabira domin an faɗi hukuma a kai cewa Allah ba zai kalli mutum ba ya hukuma ba hukuma mai tsanani ga wanda ya ja kayan da girman kai kun ga faɗi wanda ne kawai sai da abokan ya zo da annabi ya faɗa hadisin yace idan ya tarfi ni na wasu babu wani lokacin yakan ja kaza ina da wuri yin shigar da kai annabi yake ban da kai don ba da girman kai ka ga yana ta ruhi to kai idan annabi yau sai da wakar kai shi a kai waye ba shi ne kawai abin tambaya shi da annabi ya ce bari amma da ni ba kai waye yanzu annabi ya ga mana shi ne kawai maganin barka a baya kar ka dagaya a kasa ba ta abai sai ka ga wa dinin su sai ba ba wanda ya faɗa haka ko amma dai kayan ka kai su da kada kar kuma su wuce idan zawo dai dai idan zawo ba din bai amma da kaya ana rago ne wanda ta kafe yake mutuwa wani in ka ta zawo tsabar da mata ne aka ce su sa kaya ya ja kafa wannan su annabi yake ba ko ya bi da ummu sallallahu عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جعل ازاره بطرا بطرا بمعنى كبرا Allah ba zai dubi ranar alkiyama ba zai dubi wanda ya za ta wanta da girman kai ba in ba da girman kai ba ne kenan ba matsala idan ba Allah ya yi na abu gaba amma dai ga abin da aka yi ma kun fara da dikar da wanda ya وعليكم السلام su annabi ya ware shi ne ai za a bada formula nace nace ka ga annabi idan da ni da kai zani ne don kan mi ta dauka a rubuce ta kawo ko wanda ka kawo zai ce yau sai annabi ya mata tsiya shine kawo kowa la yazuru lahu ila man man kana cikin gudu mu annabi ya gani idan ka fita take kai wanda kai ji a cikin ya ji annabi ya ga shi ne kawai babu tahrimin tabassuri fil majlis babu da yake magana a kan haramcin girman kai wajen tafiya idan mutum yana tafiya ya rika takama wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqa al-ardha wa lan tabluga al-jibala tula Allah ya ce kar ku rika tafiya a kasa kula ta kama sai mutum yana jin ya ya zuwa ita annabi ya hana sai yake ma aljani ne yake yari mutum yana jin wato yana jin kazawa yana jin wato yana jin wani alfahari saboda kayan da yasa yana ganin kayan da ya fi na kowa tsada ke ciwo ne ya kara min girman kai عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ابو هريره يجي ابو القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بينما رجل يمشي وترانا wani mutum yana tafiya fi hulla cikin kaya a tun da asan yu'jibu nafsu yana shi da kansa shine yu'jibu nafsu murajjibun dummatuhu ya tafi gashinsa a yayin da yake wannan tafiyar yana da kama ka kafa Allah bi yalla ya turo ka ta ta dauke to yake kafa ko wa huwa yake janjan annabi yake yana kai kasa kuma ila yawmin kiyamati har zuwa ranar kiyama a cikin wuta cewa ba jina na tura da wane ne karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baja alaihi Allah ce wa inna mafatihahu la tanubu bil usba shi mukullai da na waya haudu tsinsa mukullai kasu guda 40 ne su zuwa tsawon mukullan tsawon da yawan mukullan waya haudu tsinsa kawai da su su ɗin digiri wa kuke takama da shi ne yanzu a masu kuɗi dan wanda ko dan jaga to ya fi dango tsaro ne ya fi dango ta kuɗi wani da yamma kai za ka buga da haka ko domin yanzu karshen kowa yake nan gurin matashi ya ce to ƙaru ne ya fi dango ta kuɗi ya fi su kuɗi wai namu nake so na gida san ba a je a nan namu na gida ka ga ƙarshe ke ne yanzu matashi kake wa dango ka hakuri ya ji jiki kaga Allah ne wa larabawan maka misali su ce afala yan guru na ila jibili saboda rakumi suka sani to shi ma dan Najeriya ba shi misali da ko in kana so ka gane girman dan gote sai ka je gudu sai ka san waye dan gote ba za ka ji yadda ake wani aka faɗi dan gote sai ya yi kela ya faɗi ƙasa ya yi salutin ɗinsa saboda suna girmama kuɗi mutanen kuɗi dan gote za ka ji yadda ake maganar su ana san ba waji haka haka ne ko a rai yanzu za ka ji duwan da ya je ko ta ka ji za ka ji tsangwacin suna hirar da wannan kabila wallahi za ka ja mamaki tsangwace ai ka za ka ba da an zo magana kuɗi kawai su tsangwace ya fi tsangwace kuɗi Yadda Allah ya ce wala ta sha'ir kaddaka lin nasi wala ta miki fil ardi inna Allah la yuhibbu man kana kullu muqtalin fakhur dan suratul luqman kenan to Allah ya saka ta har yanzu fa karu da kace har yanzu maganar nan da muke yana ita yin kaza ba zai daina ba haka annabi ya faɗa yana ta kasa yake jangal ina yayin kiyama har kiyama sai kiyama ta zo zai kira a cikin da kuma tun daga farkon inda yake tafiya har inda yake ya fara tafiya har inda zai cikin wuta inna la la yusibu man kana muhtalan fakhura كان لا يسير تعليم الكبر والخيلاء وحديث يرى بكان عن حرم جرما كي تتعما in Allah ya raba yawa ka kuɗi to ba wani kan ka mutane ake ka gane cewa wani abu ne na Allah zai baka cewa wa su min ma ne lahi dadi a ta ku ku ba jama'a daga dukiyar ku ni na ba ku inda Allah ba wai ka ne ba ka ba inda wahala da waye ke sa a samu kuɗi na faɗi wannan karatun an karatun jera na lahi cewa ga dan da kowa ku kowa kuɗi dan za ka ga dan da ko wanda ya da yake jago sun san aure shi yake da kowa jago shi ne ka wuce dogon ba mun ce kakan sai ya zauna wa jago ya zo ya ba shi kan yanzu ga shi ya ga jika kuma bai da komai ba ruwan Allah ya ruwan Allah wannan shi ne tari mai kibar wal khuyala na biyu daruratu ne a tidar fil mashiya wa adam tawakkul fiya daidaito daidaito wajen tafiya da kuma rashin takama na kalfi fadilati tawazu ya fi kulli shay an so mutum ya zama mai kankan da kai a komai komai masu kudin larabawa sun fi mu kwatanta wannan ka ba ka min sai a jero kowa da jallabiya amma wannan da kuke alayi ɗaya da jallabiya akwai bidoniyan alayi amma ba zai nuna ba ko ta ɗaya ba za ka gane ba yadda aka zo ana ɗaukar da yi ɗauki biyu shi ma haka za ku zauna a layin ka zo ana ta kawo labarin tsarin ɗin nan da samu ana raba mutane wanda ya bayar a raba ɗin yana layi kuma shi ma ya karɓa sai ka ba kowa biyu ne ce ni ne za ka ba bi an yi na kawo a ba haba ba haka rabi yake wallahi ne sallake shi ko kuna ji waje ba suna lai yawan suna zuwa da sadaka suna gudu amma ba haka dan suwa amma da kudin ba hauke ku tattauna wa dadin da na sani yanzu ya abin dubu ɗari da ta dole ka bai sai ya rubuta sunansa kuma ya gani da amma ku za a social media ba yayin da mutanen zuwa ka za ka ga mutum ya zo ina yawan faɗa wannan fa'ilu khairin kaga mutum yayi aikin miliyan 50 a harin an ta donated by online value fa'ilu khairin ba ya so a faɗi sunan sa kuma jallabiya ce da shi fara a jikin sa sai dai kawai ba kuɗi sun gane wannan jallabiya ko ba ta ka ba eh za amma ba ta noma kai da ka gane ba za ka dauka duk noman jallabiya ce amma mai kyau in johnson ya da cikin wani mutum babu ɗaya bai hatan zahar babu da yake magana a kan jefar da zobe na na azurfa abuwan na gwam wurgar da jefan zoben gwam in yana hannunka haka yanzu a ce ka cire ka ba matarka ba mai ka wurgar ka ba bari ku cire ta bai ce ana biyu da wani rabiyar lawa an wa'anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu na an kata bi zahabi annabi ya yani abin ta kun ya dobe na jar da maza da maza عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى خاتما من ذهب Allah ta umar yace wata rana annabi ya sa masa dubi na gwal wa kana yalbasuhu yana sanya abinsa da ya ta alfasahu yubadin kati yana sanya ruwan ruwan doba a cikin sabon hannunsa kamar yana kun ga yadda doban yake hannuna to wannan ruwan sai shi yadda shi haka haka annabi yake sa doban me yasa yake yin wannan saboda shi tanti yake ne zai san kun kawai haka ne yau da ba haka yana da kyau ko kan da yake da zai biyo da fasu wannan gidan ruwan zoba shi ne fasu ruwan zoba tun yan yatsu da yake sai fakana Allah sai mutane sabai su suka haka na sabai suka koma yin yadda annabi kuma inda wuce na salin mimbar wata rana suka ga yana mimbari kan mimbari bara za a kawai sai zare zoba yana zare shi sai wurgate fakali yake ni kunta albasa hadal khatam yace da na kasance ina sanya wannan zoba wa ja'alu fasahu min jabini ina sanya ruwan ka ciki yace faramadi sai kawai suka ga annabi ya wurgi sun magana ta ne yake wallahi ranar ce da Allah la albasuhu abadan da jiwa har abada ba zan kuma sawa ba bada badan da su kawaji wa kowa zai ka zara zuban da yana wuzawa ba da jan na gwalle ba wannan isa magana bin annabi ku an gama bin annabi alaihi salatu wasalam ba ta a gurin ta bai kai yanzu zai ka gama waka kawai wa ka kai ta waka amma dai biyar annabi kanka wallahi ba ji sun gama kai sai dai kai ta shabbahu fa illam takunu bisbahu illa tashabbuha bil kirami falawa amma da yake annabi an gama yin ta kar wani ya zo dadin waka ya zo ya ce wai ya fi kowa ta annabi zan ce ne wato ya kai yanzu a ai ko ne ma da yi a zuwa ka ce kai ba za ka yi ba amma wanda zai zara zobi na gwad ya wurgar saboda annabi alaihi salatu wassalam a karewa wanda ya baro zuciyarsa gaba daya shagunansa na kwari da singa da na sabon gari gaba da ya tabu daga jise riga riga ya ba annabi alaihi salatu wasalam dai dai yake da kai a dai dai yake ba shi za wa garin nabawa wasu ɗaliban mudinai tattaunawa tsakanin muhajirun da al'ansar su suka fi bajinta aka ce su bo nan ana tattaunawa su bo nan malam gaba ɗaya mutum yana da shago a kwani yana da shi a cinga zai ce wanda ya yi wurin jiran nan ya zo ya raba biyu ya ba shi rabi matan ta biyu suka ga wannan sai da suka gaba jini ke mutu to kar ku manta shi kuma wannan shagunan gaba ɗaya gobe da matan wani wannan shi yana da su ma raba ba ko ba ka bane shi wannan gaba ɗaya wata kila abin da ka raba yanzu yana da shi mun kun bari shi akan naka kuma yake ya hakura sai ku dole ai da yazo mutumin ne yazo sai da ya zama kirani ya zo madina amma sai da maka sai da zama fidoriya da ya zo mutane ba annaba ne zan kyau kula suka ce da suka kare ya ce dariya kuke ban wallahi sai abuja da jiwa ne duk suna da tsaya bakin boda me ne da dariya yake kun san Allah ya hore min harbi ba karfi na uku ba in na sa baka a cikin kwari kwari na sa a cikin baka na fara harbi duk sai ya kaje suka ce wallahi mu ba wannan ne damuwan mu ba ka zo garin nan baka da komai yanzu da jira ka koma ka tara dukiya yace dukiya kuke wa ki zo yake to ku je dukiya ki ko sai da komai ba haka yake daga dukiya ku ga yake to ku je ku ba yanzu ku bani ta gurin annabi alaihi salatu wasalam lokacin da yazo madina sai da annabi yake dukiya ta kai riya yayin da madina ta bai ulai ka ashabun nabi wa hizbu wannan shi ne kamata a rika gaya ma ka rika tunowa shi sa aka jage ka in ka san su sai ka dawo kuma baka san da wato zaka yi ra'ayi ta muawiya kafinta kawai shi kai ka dauka muawiya da ake faɗa kafintan nan wancan eh haka wani ya faɗa na taɓa ba ku wannan labarin to muawiya kafinta ya gana da shi muawiya an gaje shi din an gaje shi din ana kai rigima da malamin sa an ga ya mai riga sai sai aka raba faɗa ga ruwa ka ce wai wai to wannan muawiya Muawiya kafin da aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce akan Muawiya aka ce Muawiya sahabin annabi ba shi da girman gurin yana ji Muawiya kafin da ake yace Allah ya ji din ka ana kai a an yaga mai riga Sai da rabu da lokacin da nake Muawiya kafin da to wannan nake nufi an gaba ba da wannan kwaje da shekara hudu biyar baya Allah ya zo kuma da haka wannan shi ka gani wa ja'alu fasahu min dakhili fara ma bi kin magana wallahi la da fasahu abada kana fakan na ku karati ba sai ga ga akwai gaba ɗaya suna wurji da joguna za mu iya biya wani babu? to Durani bayani ido zafi ne zuwa akan babin da zai magana akan to kuma annabi ya zai sa zoban azurfa da rubutun da ake a jiki zoban annabi akwai rubutu a jiki to za mu ji zafi ne zuwa ya rubutu ne abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah ya tsina yanka shawawa da su mun zama ɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka in masu bukata ta alheri Allah ka biya mu muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka ba su tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka kun tsira rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana ya abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa matasan mu da ƴan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mu Allah ka dora ta hanya madiri Allah ka fara da baban asiri duniya da lahira muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa wata fata waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma aminna fi awdanina wa akhina fa'inatana wa la tu'minna واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من احسن بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقدها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai malamin da yake ta tsauraniya da mu gashi nan na ICT yake yanka yana tattarawa yana yi dubu a ilimin abin da ya yi wani yana ka wani da ba a yi koyi ya hau da tafiya na kuma na yi na kafa da kai da ta kafa ne ba